نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فإن راحة القلب وصبوره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد وبه تحصل الحياة السعيدة الطيبة ويتم السرور والابتهاج والسعادة تبحث عنها البشرية جمعاء والذي لا يأبه بها إما مغلوب على عقله أو مغفل أحمق وقد اختلفت الآراء وتباينت في مفهوم السعادة وكيف تتحقق ففريق ظن أنها في المال وكثرته فسعى في جمعه ليلا ونهارا والبعض يراها في صحة, في صحة الأبدان والأمن في الأوطان وآخرون يراها في تحسين الملك والجاه والمنصب وآخرون توهموا أنها في طلب الشهوات وإشباع الغرائز وإشباع الغرائز الحيوانية وهناك من سعى خلف الشهرة لتحسين السعادة والحق أن هؤلاء وهؤلاء طلبوا سعادة زائفة وتجارة خاسرة وسعوا خلف خيال طيف وسحاب صيف كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع أيها الناس إن السعادة تنقسم إلى قسمين سعادة دنيوية مؤقتة محدودة بعمر قصير متغير وسعادة أخروية دائمة لا انقطاع لها ولا حدود وكلاهما متلازمتان مقترنتان ببعضهما فسعادة الدنيا مقرونة بسعادة الآخرة والحياة السعيدة الكاملة الطيبة في الدنيا والآخرة إنما هي تحصل بالإيمان الصادق والعمل الصالح كما قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحين فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال جمال الدين القاسمي رحمه الله الحياة الطيبة هي الحياة التي فيها ثلج الصدور بلذة اليقين وحلاوة الإيمان والرغبة في الموعود والرضا بالقضاء والاستكانة إلى معبود واحد هذا في الدنيا وأما في الآخرة فله الجزاء الحسن والثواب الأوفى وسبب ذلك واضح فإن المؤمن بالله الإيمان, السا... الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرضى عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب الخلق والهم والأحزان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن رواه مسلم أيها الإخوة الأفاضل هناك أسباب كثيرة التي تجلب السعادة التي تجلب السعادة في الح في حياة العبد وتنت وتندفع عنه الهم والحزن ومنها الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن فإن لذلك تأثير عجيبا في انشراح الصدور وطمأنينته وزوال همه وغمه قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال الحسن البصري رحمه الله تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الناس مغلق وقال مالك بن دينار رحمه الله أحد التابعين ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله ويقول أحد التابعين لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدونا عليه بالسيوف ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والعمل وأنواع المعروف والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وبالإحسان إلى الخلق يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها أيها المسلمون ومن أنفع الأشياء في هذا الموضوع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة والنظر إلى من هو أسفل منكم كما قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم أخرجه البخاري ومسلم فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق قطعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الهال ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام بالوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن كما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلء الدين وغلبة الرجال فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل فيكون العبد ابن يومه ومن أسباب السعادة أيها الناس تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر أخرجه مسلم في صحيحه وهذا الحديث يدل على معاملة الزوجة والقريب والصاحب وكل من, وكل من بينك وبينه علاقة واتصال وأنه ينبغي أن تطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو مكروه أو نقص أو أمر تكره فإن فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين محاسنه وبهذا الإقضاء عن المساوي وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أضية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا يضرك أو لا تضرك بل تضرهم إلا أن أشغلت نفسك في الاهتمام بها فاعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك ورضا الله غاية لا تترك فاترك ما لا يدرك لأجل ما لا يترك فالله يملك كل ما لا يدرك ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبر وعر ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافتي نسر ومن جالبات السعادة ترك الذنوب والمعاصي فهي باب عظيم ترد منه المصائب على العبد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى في آية أخرى أولما أصابتكم مصيبة قد, عصيت قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها والإيمان بالقضاء والقدر أثر في سعادة العبد المؤمن يستقبل المقدور والإيمان بالقضاء والقدر أثر في سعادة العبد والعبد المؤمن باستقبال المقدور بنفس, بنفس راضية فلا يقلع لفوات محبوب ولا يجزع لحصول مكروه كما قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك رفعت الأقلام وجفت الصحف وقال صلى الله ع... وقال وقال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبا قال القمة هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله تعالى فيرضى ويسلم بارك الله لكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعني, وإي... ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa mu ta yau takinta shi ne alhayatu sa'ida ko alhayatu tayyiba ma'ana kyakkyawar rayuwa a ko rayuwa cikin jin daɗi da walwala da kuma gusar da baƙin ciki da damuwa daga zukatan bayi ‘yan uwa mu sani cewa rayuwa mai kyau dukkanin ɗan adam matuƙar mai hankali ne lafiyayyen hankali kullum idan ya tashi da safe burinsa abin da yake nufi a cikin zuciyarsa shine ya samar wa kansa kyakkyawar rayuwa kowane ɗaya daga cikin mutane yana da buri ya rayu rayuwa mai kyau a rayuwarsa ta duniya idan kuma mumini ne musulmi bayan ya ji lahira kuma nan ma ya samu rayuwa mai kyau to sai dai inda aka yi saɓani wacce hanya ake bi wajen samun rayuwa mai kyau mecece rayuwa mai kyau kowanne ɗaya daga cikin mutane akwai mahanga da magana da yake bi ya gano cewa mecece kyakkyawar rayuwa a wajensa daga cikin mutane akwai wanda suke gani idan aka ce kyakkyawar rayuwa abin da ake nufi da ita shine tarin dukiya mutum ya samu dukiya mai tarin yawa ya sai gidaje ya sai motoci ya aje kuɗi masu yawa a kawun ɗinsa ya biya bukatun kansa ya kasance duk abin da yake nema ya fi ƙarfinsa wannan shine abin da yake fassara a matsayin kyakkyawar rayuwa idan ya samu wannan to alhamdulillah ko yanzu kasuwa ta tashi ɗan koli ya ci riba da yawa daga cikin mutane abin da suke ɗauka kenan duk abin da zai samu a rayuwa matuƙar ba kuɗi ya samu ba to ɗauka yake yana cikin kunci da damuwa ba shi da kyakkyawar rayuwa wasu daga cikin mutane kuma abin da suke ɗauka kyakkyawar rayuwa shine samun mulki ko mulkin soja a ko mulki irin na gargajiya ko kuma mulki irin na siyasa kowanne ɗaya daga ciki shi abin da yake gani idan ya samu to ƙarshen cikar burinsa kenan rayuwarsa ta yi kyau matuƙar bai kai ga wannan abin ba to bai samu kyakkyawar rayuwa ba wani shi kuma ba nan yake kallon kyakkyawar rayuwa ba abin da yake kallo a matsayin kyakkyawar rayuwa shine ya samu lafiyayyen jiki da kuma lafiyayyen mahalli ya kasance lafiya kalau yake a jikinsa babu wata cuta a tattare da shi matuƙar yana zaune ba shi da cuta a tattare da shi to shi kenan shi rayuwarsa yadda yake gani ta yi kyau wasu kuma ƙoƙarin samun kyakkyawar rayuwar tasu ma gaba ɗaya ta fanɗare ta sauka daga kan waɗannan layuka ta hawan layin daban shine sukan kokarin samun kyakkyawar rayuwa wajen saban Allah madaukakin sarki wani duk lokacin da bakin ciki da damuwa ya dame shi ya taru a cikin zuciyarsa to sai ya ɗauki wata wasila wata hanya ta saɓan Allah wanda yake gani ta nan zai samu kyakkyawar rayuwa wani zai ce zai sha kayan maye su za su ba shi kyakkyawar rayuwa wani zai je ya yi zina ita za ta ba shi kyakkyawar rayuwa wani zai je ya fashi da makami shi zai ba shi kyakkyawar rayuwa kowanne ɗaya daga cikinsu akwai shi ma irin kallon da yake wa kyakkyawar rayuwa wajen kaiwa zuwa gare ta to amma ‘yan uwa waɗannan dalilan da wanda ba mu ambata ba daga cikin abubuwan da mutane suke kallo a matsayin kyakkyawar rayuwa dukkaninsu sun kauce hanya dukkaninsu sun sauka daga kan layi gaba ɗayansu sun kama kamar masu nutso ne a cikin kawalwalniya irin abin da ake hangowa akan titi lokacin zafi daga nesa sai ka hango kamar ruwa ne lokacin da mutum ya je dab da shi kuma sai ga babu komai to dukkanin waɗannan gaba ɗaya abin da suke hangowa kenan suna hango kyakkyawar rayuwa daga nesa kamar waccan kawalwalin ya din sai sun je dab da ita kuma kasarabin ne baqiyatin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajiduhu shay'an qada Allahu indahu fa fa hisabu Allahu sari'ul hisab kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana to amma ƴan uwa babban abin tambayar shine menene kyakkyawar rayuwa masana sun raba kyakkyawar rayuwa gida biyu suka ce kyakkyawar rayuwa ta farko shine samun kyakkyawar rayuwa a duniya mutum ya samu duk kayan biyan bukata da kayan zaman rayuwar duniya a duniya ya same su ya kasance ba shi da bukatar komai to wasu suna ɗaukar cewa wannan ita ce kyakkyawar rayuwa a wajensu kashi na farko kenan wanda kuma duk abin da za samu a duniya za ku ga na farko abu ne da yake ba mai ɗorewa ba ba abu ne mai dawoma ba idan shi abin ma ya dawoma kai kuma da kake ma'abucin abin ba za ka dawoma ba tafiya za ka yi ka basu saboda haka wannan ko shakka babu wani bangare ne na kyakkyawar rayuwa amma ba shine abin nufi ba kyakkyawar rayuwa kashi na biyu shine samun kyakkyawar rayuwa a lahira shine mutum Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna wanda kuma shine gayar abin da kowane dan adam yake bukata musamman mutumin da ya imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gayar abin da yake bukata shine idan Allah madaukakin sarki tashi kiyamarsa a sashi aljanna shine abin da ake bukata yan uwa mu sani cewa waɗannan abubuwan guda biyu da samun kyakkyawar rayuwa a duniya da samun kyakkyawar rayuwa a lahira dukkaninsu suna tare da juna ne matuƙar mutum musulmi ne mumini yayi imani da Allah maɗaukakin sarki to zai iya kaiwa zuwa gare su zai iya samun kyakkyawar rayuwa a duniya sannan kuma ya samu kyakkyawar rayuwa a lahira me ake nufi da kyakkyawar rayuwa shine bin Allah da imani na gari al-imanu salih al'imanu sadiq wal'amalu salih kyakkyawan imani imani na gaskiya da babu shakka ko kwakwanto a cikinsa sannan da aiki nagartacce wannan shi ake kira da me kyakkyawan rayuwa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa dukkanin wanda ya aiki nagari man amila salihan wanda ya aiki nagari min zakarin aw unsa daga cikin maza ko mata sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fala nuhiyannahu hayatan tayyiba ku kalli abin da Allah Allah madaukakin sarki ya faɗa yan uwa yace fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu raya shi ya rayu rayuwa mai kyau rayuwa mai daɗi rayuwa a basu ita ce abin da kowa yake nema sannan sai ce wala najziyannahum wannan kuma a lahira kenan idan Allah ya tashi kiyamarsa kuma za mu yi musu sakamako bi ahsani ma kanu ya'maluna da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa menene mafi kyan abin da suka ce suna aikatawa shine aljanna Allah madaukakin sarki zai ba su kun ga Allah madaukakin sarki ya alƙawari ga dukkanin wanda yayi imani yayi aiki na gari zai ba shi waɗannan abubuwan guda biyu a farko duniya zai same ta yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara masa yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara masa mu fahimci cewa ba wai tarin dukiya shine abin da ake nufi da rayuwa mai kyau ba kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala idan a ce ƴan uwa tarin dukiya shine rayuwa mai kyau to da babu wanda ya kai karu na samun rayuwa mai kyau kenan karu na saboda dukiyarsa da tarin a kuɗi da Allah madaukakin sarki ya bashi sai da ya kasance taskarsa kawai muƙullayen taskarsa ɗaukarsa sai an samu ƙarti majiya ƙarfi suke iya ɗaukar muƙullayen taskarsa kawai ba ma wai taskar ba ba dukiyar da ya mallaka ba muƙullayen taskar kawai Allah maɗaukakin sarki ya kai faɗa ya ce ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin Allah madaukakin sarki ce ma inna mafatiha mabudan taskar dukiyarsa kawai latanu bil usbati ilal quwa suna nauyayar majiya karfi mazaje wajen dauka kawai to amma ƙarshe haka Allah madaukakin sarki ce masa fa khasafna bihi wa bidarihi al arda haka Allah madaukakin sarki yawa ƙasa umarni ta tsage ya shiga ciki yana tafiya a cikin ta zuwa ranar tashin alkiyama ba zai daina ba ƙaruna kenan kaga idan da a ce dukiya ita ce farin ciki da ƙaruna bai taɓe ba idan da a ce samun mulki kowanne irin mulki ne shine jin daɗin rayuwa ‘yan uwa da farin ciki da kawo da baƙin ciki da fir'auna ya fi kowa wannan dacewa saboda bunƙasar mulkin fir'auna da ji da isa da takama sai da ta kai ta kawo ya ce ana rabbukumul a'la gaba ɗaya ma shine ubangiji ba ma ubangiji na ƙasa ƙasa ba al'a'ala maɗaukakin gaba ɗaya shine amma me ya faru da fir'auna sai ga shi Allah maɗaukakin sarki ya hallaka shi a cikin ruwa idan saɓan Allah ko yin wani abu na holewa da morewa rayuwa shi ake kira matsayin jin daɗin rayuwa da ƙasashen yamma sun fi kowa samun irin wannan abubuwan amma kuma an fi ko'ina samun kisan kai mutum ya kashe kansa da kansa a waɗancan gurare za ka samu gashi nan babu abin da mutum ya rasa na rayuwa don su wannan talauci da kakanukai da muke fama da su a afirka musamman afirka ma irin gurarenmu su ba san shi ba sun fi karfin abinci sun fi karfin gurin zama sun fi karfin abin hawa duk waɗannan abubuwan sun fi karfin su duk abin da Allah madaukakin sarki yake ba mutum na jin daɗi irin abin da mutum yake ɗauka a matsayin jin daɗi Allah ya ba su amma sai a shiga ɗaki a samu mutum ya rataye kansa ya mutu me yasa duk wani saban Allah da ka sani yayi ya sha kayan maye yayi zina yayi luwaɗi ya yi caca duk wani sabon Allah da ka sani ya yi amma ran ya kasa samun nutsuwa ga gida ga mota ga kuɗi a kawon daga komai ran ya kasa samun nutsuwa saboda me babu sa'ada ashe kun ga sa'ada ba a cikin waɗannan abubuwan suke ba sa'ada tana cikin me tana cikin bin Allah maɗaukakin sarki sa'ada tana cikin me aiki nagari da imani mai kyau shi yasa za ku ga daga cikin mutane akwai wanda su suke buri Allah maɗaukakin sarki ya ba su jin daɗi ko iya na duniya ne ko in ya so a lahira babu komai akwai wanda suke wannan burin hatta a cikin musulmi fa yan uwa akwai wanda suke wannan burin wallahi saka suna cewa su su a basu anan kawai su raban su a basu su ci anan Allah maɗaukakin sarki ya kaito mana kissar su yake cewa wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ce daga cikin mutane akwai fa masu cewa ya ubangiji ka bamu a duniya me za a basu a duniya dukiya jin daɗi da duk abin da suke bukata amma wa malahu fil akhirati min khalaq ba sa ba sa roƙon komai a lahira shi yasa a lahira Allah madaukakin sarki ce ba su da komai ba su da komai to shi yasa babu wanda Allah madaukakin sarki ya wata goma shi ya hada masa jin daɗin duniya da lahira sai mumini shi shi kadai saboda shi ne wanda idan abin alkhairi ya zo ya same shi sai ya tattara wannan abin da ya same shi gaba ɗaya sai ya mai da mazdarinsa zuwa shi ne ga Allah maɗaukakin sarki ba shi ba ne ba iliminsa ba ne ba mulkinsa ba ne ba dabararsa ba ce ba dukiyarsa ba ce ba komai nasa ba waye ya bashi falala ce tsantsatta daga Allah maɗaukakin sarki sai ya gode wa Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ƙara masa haka nan kuma idan wani abu mara kyau ya zo ya same shi sai ya gane cewa babu sai yi tabarri min alhawli wal quwwa ba tsibi ba dabara babu wanda isa ya kawo mai da wannan abin da ya same shi sai Allah madaukakin sarki sai ya gane cewa tun kafin a haife shi tun kafin a san za a lice shi Allah madaukakin sarki ya rubuta wannan abin sai ya same shi saboda haka yanzu abin faruwa kawai ke bai isa ya kawo da shi ba sai ya yi hakuri sai ya nemi lada a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya bashi ladan hakuri wa yake da irin wannan sai mumini babu wanda yake da irin wani abin sai mumini shi sa kamar abin da na gaya mana yanzu cewa kowanne irin mutum za ku ga in dai ba mai imani ba duk abin da ya same shi akwai wanda yake kokarin jinginawa duk abin da ya same shi mara kyau babu yadda za a kuji ya ce Allah madaukakin sarki zai jinginawa kansa ko wani wanda yake kusa da shi ko garin da yake ciki ko al'ummar da yake ciki ko shagonsa ko wani sai ya samu inda zai jingina shi mumini ne kadai abu mara kyau zai same shi ya ce ƙulla yusibana illa ma kataballahu lana shi kadai ne Allah barkai sarki ya bashi wannan shaidar shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mumini al'amarinsa akwai ban mamaki yace shi mumini dukkanin al'amarinsa alkhairi ne fa in asabahu sarra idan abin farin ciki ya same shi shakara sai ya gode fakana khairan lahu sai haka sai hakan ya kasance masa alkhairi Allah ya ce la in shakartum la azidannakum sai ya gode sai kuma Allah ya kara masa mumini kenan wa in asabathu darra idan kuma bakin ciki ne ko damuwa ko cuta ko duk wani abu mara kyau da ya same shi sabara sai ya haƙuri fakana khairan haka ma sai ya kasance masa alkhairi sai annabi ya ce babu wanda ya tattara wannan sai mutumin da yake da imani Allah ka ƙara mana imani saboda haka uwa jin daɗin rayuwa yana samuwa ne kaɗai a cikin bin Allah da aiki nagari yan uwa to akwai abubuwan kuma da suke jawo jin daɗin rayuwa yan uwa kowanne malami daga cikin malamin da suke rubutu a cikin asbabu sa'ada ya kalli abin da ya dace da ko al'ummarsa ko mutanen da yake rayuwa a cikinsu da wasu abubuwa da aka tarayya a cikinsu ya kawo shi sa akwai dalilai da yawa da suke jawo kyakkyawar rayuwa musamman ga mumini amma insha Allah ta'ala za mu ambaci kaɗan daga ciki musamman abubuwan da suke an yi tarayya a kansu gaba ɗaya a kowanne gari kake a kowace ƙasa kake kowanne irin yare ne kai wani irin launin fata ne kai za su dace da kai insha Allah ta'ala idan ka bi su yan uwa daga cikin abin da ke jawo ɗan adam kyakkyawar rayuwa ya raba shi da damuwa da bakin ciki a cikin al'amuransa abu na farko yan uwa shine yawan ambatan Allah madaukakin sarki da karatun alqur'ani da yawan sallah yan uwa dan abubuwan guda uku da na ambata mana su ne abu na farko da idan dan adam ya rike shi zai rabu da duk wani bakin ciki da damuwa kuma Allah madaukakin sarki zai ba shi rayuwa ta gari yawan ambatan Allah madaukakin sarki saboda shi jin daɗin rayuwa yan uwa a cikin zuciya yake Allah madaukakin sarki kuma yake sa shi jin daɗin rayuwa ba a fili yake ba a'a zaka samu mutum duk abin da yake bukata gashi amma zuciyarsa idan ya zauna ba iya bacci idan ya zauna babu abin da yake tunani sai wani abin da yake damunsa wallahi idan ya kwanta haka yadda ya ga dare kamar yadda bahaushe yake to haka yake ganin rana yadda yadda ya ga rana haka yake ganin dare ba iya bacci me dalili saboda zuciyar babu nutsuwa Allah madaukakin sarki shi ya san inda nutsuwar take kuma shi yake sata to Allah madaukakin sarki yace allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub Allah ya ce waɗanda suka yi imani zuciyarsu ta nutsu da ambatan Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya ce ala ku saurara bi dhikrillah da ambatan Allah ne tatma'innul qulub zukata suke samun nutsuwa saboda haka duk abin da mutum zai nemi samun nutsuwa da kyakkyawar rayuwa da kawai da bakin ciki da damuwa ta dalilin su ba ambatan Allah ba ba karatun alkur'ani ba ba yawan sallah ba wallahi ya kama kafar wala sai dai su ƙara danna shi cikin damuwa da bakin ciki sai dai su ƙara nitsar da shi cikin halaka da kuma taɓewa shi sa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai alhassan ibn abul hassan a wanda aka fi sani da alhassan albasari yake cewa tafaqqadul halawa fi thalathati ashiya ku nemi jin daɗin zaƙin rayuwa da zaman lafiya a cikin abubuwa guda uku yace fi salati na farko yawan sallah sallan nafila ‘yan uwa, sallan nafila, ya kasance kai mai yawan sallan nafila ne, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, idan abu ya cakuɗe masa, idan abu ya rikice cewa yake, ya Bilal ka hutar da mu da sallah, tashi a tare da sallah mu shiga sallah sai mu samu nutsuwa. Akwai nutsuwa a cikin sallah ‘yan uwa wallahi. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wa ju'ilat qurratu aini fi salah, an sanya farin ciki na da sanyi idanuwata a cikin sallah. ya ce wa fi zikiri haka nan da ambatan Allah maɗaukakin sarki in ji Allah sanar basari sannan abu na uku ya ce wa ƙira'atul qur'an da kuma karatun alqur'ani sai ya ce fa in wajattum idan kun samu waɗannan idan kun samu nutsuwa da kwanciyar hankali da rayuwa mai kyau a cikin abubuwan nan guda uku to ku gode wa Allah wa illa in ko baka samu ba ya ce fa alamu annal baba maghlaq ku sani cewa kofa yanzu arfa take babu kuma abin da zaka je ka nemi nutsuwa a ciki bayan waɗannan abubuwan guda uku saboda haka ‘yan uwa matuƙar kana so ka rayu rayuwa mai kyau zuciyarka ta nutsu ko da baka da kuɗi ko da baka da mulki ko da baka da kaza ka rinka jin walwala ka rayu kamar yadda kowa yake rayuwa ba tare da ciwon zuciya da hawan jini ya kama ka ba ka riƙe abubuwan nan guda uku ɗan uwa yawan sallah karatun alƙur'ani ambatan Allah maɗaukakin sarki kada su gushe daga gare ka kada mu ƙaurace wa alƙur'ani kada ya kasance ƙur'ani tsakaninmu da shi sai ramadana kada ya kasance qur'ani tsakaninmu da shi sai wani bala'i ya same mu za mu ɗauko marin karantawa kada ya kasance zikiri tsakaninka da zikiri sai wani bala'i ya faru ko an maka mutuwa ka ɗauko sharbi ka rike ba shine zikirin Allah madaukakin sarki ba so ake kasance la yazanu lisanaka ratban min zikrillah kada harshen ka ya gushe danye ko daga ambatan Allah madaukakin sarki yan uwa ɗaya daga cikin malamai tabi'ai malik ibn dinar Allah ya masa rahama yake cewa ma talazzadha almutalazzizuna bimithli dhikrillah masu jin daɗi ba su ji daɗi da wani abu ba kamar jin daɗin da suka ji ta hanyar ambaton Allah maɗaukakin sarki ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa law alimal muluku da a ce masu mulki sun san wa abna'ul muluk da kuma ‘ya'yan masu mulki sun san ma na hannu fihi min ni'imatin abinda muke ciki na ni'ima wace irin ni'ima yake nufi kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwa don ka san idan kuɗi ne masu mulki da ai masu mulki sun fi ka to wace irin ni'ima yake nufi ita ce ni'imar jin daɗin rayuwa da rashin bakin ciki da rashin damuwa a cikin rayuwarsu ya ce wallahi da sun san irin ni'imar da muke ciki la jaladuna alaihi bisai da sun zo da takubanansu sun yaƙe mu sun ƙwace wannan farin ciki da nishaɗi da jin daɗin sun dawo da shi wajensu amma ba za su iya ba saboda abu ne mai yake kawo shi ambatan Allah jin tsoron Allah aiki nagari su kuma ba sa yin sa galibi sun gafala sun shagala daga waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa daga cikin manya manyan sababan da suke dawo jin daɗin rayuwa shine ya kasance al-ihsan lil khalqi bil qawl wal fi'l ya kasance kyautatawa ɗan adam ko kyautatawa halittun Allah madaukakin sarki ta hanyar magana mai kyau da kuma aiki mai kyau ya kasance dukkanin ƙoƙarinka da kai kawanka ƙoƙari kake ka kyautata wanda kuke tare da su ƙoƙari kake ka kyautata ‘yan adam idan magana ce ka gaya mutane mai kyau wa ƙululin nasi husna idan mutum ya zo ya same ka na neman shawara ka bashi shawara mai kyau ka gaya masa abin da ya dace alal kalla ya rinka tuno wannan abin da kai masa a matsayin alkhairi na musamman da ba zai manta da kai ba hakanan idan wani aiki ne ya faru ka taimaka wa mutum a kansa idan ba shi da shi ka taimake shi da dukiyarka da ƙarfinka ya kasance kana cikin buƙatun ɗan adam sai Allah maɗaukakin sarki ya kasance a cikin buƙatarka duk lokacin da adam ya kasance buƙatarsa buƙatar mutane ne to Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa bari ya taɓe ba wallahi duk lokacin da ka shiga kunci wani ya shiga kunci ka fitar da shi kai idan ka shiga kunci Allah ne zai fitar da shi zai fitar da kai da kansa subhanahu wataala saboda haka yawa ɗaya daga cikin abin da ke jawo farin ciki a duniya shine taimakawa mutane ya kasance ka taimaka mutane ba ka zagin mutane da bakinka ba ka yi da su ba ka annimimancinsu ba ka cutar da su da harshenka sannan kuma aikin ma yana nuna haka kana taimaka musu duk abin da ka mallaka duk abin da za ka iya yi ka yi don ka taimaka musu wannan ɗaya daga cikin abin da yake jawo abin da ya sha farin ciki da rayuwa mai kyau yan uwa daga cikin abubuwan da ke jawo farin ciki yan uwa shine kallon irin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya maka shine at-tahaddufu bi ni'matillah ka rinka zantar da kanka irin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka sannan kuma ka rinka kallon ko da yaushe wanda yake kasan ka wajen ni'ima wanda yake kasan ka wajen dukiya wanda yake kasan ka wajen falala da duk wata baiwa da Allah madaukakin sarki yake mutum zaka gode wa Allah madaukakin sarki a ko da yaushe ka rinka kallon kanka kana cewa kai a matsayin ka na bawa yanzu nan wani irin ni'ima Allah madaukakin sarki ya maka Allah ya baka lafiya ya baka karfi ya baka kafafuwa ya baka ji ya baka gani wannan abubuwan da na faɗa kowane ɗaya daga ciki wani bashi da su kai da Allah madaukakin sarki ya baka me ka bayar nawa ka bayar wannan irin aiki kai da kake gani ka cancanta a baka waɗancan abubuwan ka rinka zantar da kanka wannan wannan abubuwa sannan ka san cewa da yawa daga cikin mutane ka fi su da yawa daga cikin mutane ka fi su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku rinka kallon wanda yake ƙasa da ku a wajen ni'ima kada ku rinka kallon wanda yake sama da ku wannan shi ya fi cancanta ba za ku rena ni'imar da Allah madaukakin sarki muku ba kullum idan kana da keke ke mai mashin kake hangowa ba za ka gode wa Allah madaukakin sarki ba kana da mashin kullum mai mota kake hangowa ba za ka gode wa Allah madaukakin sarki ba Allah ya baka jarin dubu ɗari kullum kana hango mai dubu ɗari biyar ba za ka gode wa Allah madaukakin sarki ba idan Allah ya baka keke ka tuno akwai wanda suke tafiya a kafa su ba su da ko takalmi ba shi da shi kai da shi waye fi idan Allah ya baka keke Allah ya baka mashin ka hango wani keke ne da shi keken nasa ma wani tsoho ne kullum sai ya ji an masa fati amma kai ga shi Allah madaukakin sarki ya baka mashin idan Allah madaukakin sarki ya baka mota ka Allah madaukakin sarki ya baka mota ka rinka hango mai mashin ka fi shi idan Allah subhanahu wataala ya baka dubu ɗari ka rinka hango wani dubu biyar ba shi da shi wallahi wani jarin dubu biyu yake nema ya ɗora jarinsa dubu biyu yake nema ya samu abin da zai ciyar da kansa wallahi kai kuma Allah baka dubu ɗari amma kana hango kai so kake sai ka samu dubu ɗari biyar ta za ka gode wa Allah madaukakin sarki kuma damuwa da kunci wallahi ba za su ba zuciyarka ba amma lokacin da ka turo kana da jarin dubu ɗari sai ka gode wa Allah maɗaukakin sarki ka ji kana da wata ni'ima ta musamman kana samun abin da zaka ci ka sha kai sitara ka taimaka wa wasu sai ka gode wa Allah maɗaukakin sarki sai ka ji daɗin rayuwarka sai duk wani bakin ciki da damuwa ya baka amma kullum hon an koranka sai ka kai dubu ɗari biyar sai na kai dubu ɗari biyar wannan shi zai sa kuma ka kasa samun nutsuwa da zaman lafiya shi zai sa ka rinka shiga da gingimin da sun fi karfin ka karshe kuma sai ka rinka zanta kanka inda ba shi kenan ba ka yadda da Allah madaukakin sarki raban da Allah madaukakin sarki raba ya baka kai hakuri ka jure da shi yan uwa daga cikin abin da ke taimakawa yan adam wajen kawar da kunci da matsi da samun kyakkyawar rayuwa shine mai da hankali wajen aikata abin da yake gabansu abin da nake nufi da wannan shine kamanta da abin da ya wuce wanda ba za ka iya riskarsa ba kada kuma ka rinka tunano abin da yake gabanka wanda zai dagula maka lissafi me yake gabanka yanzu mai da hankali ka yi shi shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin addu'o'insa akwai addu'a da yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan ya ubangiji ina neman tsarinka daga alhammu da alhazan ko alhuzun abin da ake nufi da alhammu shine bakin cikin abin da zai zo a gaba alhuzun kuma shine bakin cikin abin da ya riga ya wuce abin da ya riga ya wuce wanda ba za ka iya riskarsa ba inda za ka rinka tuno baya kana sawa kana sawa kanka damuwar abin da ya wuce a baya wallahi ba ka taba samun rayuwa mai kyau ba abin da ya wuce wanda ka san ba za ka taba riskarsa ba ya wuce ka bashi ya wuce ka daina kawo kanka shi sannan abin da yake gabanka wanda ka san zai iya taya maka da hankali ka sani gaba ba a hannunka take ba a hannun Allah madaukakin sarki take idan Allah madaukakin sarki ga dama sai ya canza abin ya zo maka ba yadda ke tsammani ba saboda haka ka bar komai a hannun mai shi shine Allah madaukakin sarki shi zai gudanar da abin yadda ya kamata kada ka sa kanka damuwa yanzu wani abu bai zo ba amma sai ku ga hawan jini nan yana so ya kama shi saboda abin da bai zo ba hangensa yake saboda me saboda yanzu galibi sai ku an ce ga wanda daga cikin musulmi wanda da muna ji a kasashen turai ne tun abin tun abin ma bai ƙara so nan kusa kusa da mu ba kaji an ce mutum ya kashe kansa sai kaji an ce musulmi ya rataye kansa ya rasu ko musulmi ya sha guba wai menene wai tunani yake nan gaba akwai wani abin da zai zo ba zai iya ba zai ɗaurin auren yarsa ba shi da kuɗi ana bin sa bashi za a kai shi kotu za a ɗaure shi waɗannan abin fa bai zo ba amma saboda bakin ciki sai je kashe kansa to dan uwa idan ka je ka kashe kanka damuwa ka fita daga ciki kenan ai a lokacin ka fara shiga cikin damuwa kenan Allah madaukakin sarki ya kyauta saboda haka dan uwa ka manta da abin da ya riga ya wuce ka daina kawo kanka shi ka manta da abin da bai zo ba ka bar shi a hannun Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai maka maganin sa a gurguje daga cikin abin da ke jawo mutum farin ciki da damuwa farin ciki da gusar da damuwa dan uwa shine akwai wani hadisi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa la ya furku mu'minin mu'mina kada mumini ya rinka kokarin aibata mumina yar uwarsa ana nufin matarsa kenan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace in radiya minha khuluqan ko in kariha minha khuluqan idan ya kyamatu wani abu daga cikin ɗabi'unta radiya minha khuluqan akar zai samu kuma a cikin ɗabi'unta akwai abin da yake so wannan wata a ka'ida ce da annabi ya bayar game da zaman namiji da mace amma ta shafi zaman kowa da kowa kuma zai taimaka maka wajen samun sa'ada duk wanda kake tare da shi a duniya ka sani tare yake bai cika goma ba kowane ne a duniya zaka samu yana da bangaren kirki yana da bangaren rashin kirki yana da bangaren rashin alkhairi yana da bangaren alkhairi kowa haka yake idan ka ce zaka zauna da mutane kowa sai ya kyautata maka ka shiga cikin wani halin da ba za ka iya fita daga ciki ba wallahi a cikin mutane kake zaune so da kamar mutanen dukkanin masu kuskure ne kowa akwai aibi a tattare da shi da ni da kai da kowa da kowa duk muna da aibi in zaka zauna da mutum kai mu'amala da shi ta kwana biyar kwana shida sai kaga abin da baka so a tattare da shi to idan ka ce ba za ka yi mu'amala da wanda yake da aibi ba sai dai ka tafi sama ka je kai mu'amala da mala'iku sune la yasuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maruna amma mutum sai ka samu aibi a tattare da shi to kowa ka dora shi a wannan mizani kasancewa yana da alkhairi na da shari idan ya alkhairi ka gode wa Allah idan yayi sharri ka yi haƙuri ka jure idan abin da zaka yi nasiha ne ka masa nasiha sai ka zauna da kowa lafiya kuma bakin ciki da damuwa sai ya bar cikin zuciyarka shi yasa suke cewa a a wani baiti ne da ɗaya daga cikin malamai yake cewa riban nas ghayatul la tudrak neman yardar mutane wani abu ne wanda mutum bai isa ya kai zuwa gare shi ba amma wa ridan lahi ghayatul la tutrak neman yadda Allah madaukakin sarki kuma wani abu ne da kowa sai ya bai isa ya bashi ba kowa sai ya neme shi haka al'abarin yake yan uwa daga cikin abin da zai taimaka kwarai da gaske wajen mutum ya kawar da bakin ciki da damuwa a cikin zuciyarsa shine ya sani cewa in za ka yi ma'amala da mutane dole sai ka samu wani yana son ka wani baya son ka wani yana kinka wani wani kuma wani kuma son ka yake dole ne kai haƙuri da wanda yake kinka kai mu'amala da wanda yake son ka kada ka ce kai ko da ya isa ka yarda da shi ɗaya daga cikin abin da yake damun mu kenan muke shiga cikin bakin ciki da damuwa sai mu ce kowa duk wanda zamu yi mu'amala da shi sai mun yarda da shi ka yi abin da yake daidai ka ba Allah madaukakin sarki kai kyakkyawan mu'amala da mutane kada ka zalunci kowa kada kada ka cuci kowa sai ka bar abin haka tunda duniya take bata taba taruwa akan wani mutum ɗaya a ce kowa yana son sa ba afdalul khalqi ala al-itlaq annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna gani yadda ya rayu a garin Makka da a garin Madina wani irin cutarwa ne ba a masa ba hatta a cikin wanda suke da awon musulmi munafikai ba su cutar da shi ba sun cutar da shi sun cutar da shi amur dan az cewa yi akwai lokacin da kafin ya shiga addinin musulunci baya san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a duk duniya ba wanda ya tsana kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa kenan yace amma da ya karɓi addinin musulunci sai kasance kuma a duk duniya babu wanda yake so kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga sai ka fahimci cewa ashe kai ma za a samu wanda baya son ka idan an samu wanda baya son ka ya rage ka kenan bai rage ka ba ba zai cutar da kai ba sai dai ma ya cutar da shi ka yi ma'amala mai kyau da shi sawa an yana son ka ko baya son ka wani malami yana cewa walastu bi najin min maqalati ta'in baka isa ka tsira daga suka mai suka ba walau kun tafi gharin ala jabalin wa'ari ko da ka hau kan can saman tsololuwar dutse wani sai ya bi ka ya soke ka wallahi wa man zalladhi yanzu minan nasi saliman waye ya isa ya kubuta daga wajen mutane labi lafiya ba tare da an soke shi ba malai ce walau kana walau gaba anhum baina khafatay nasrin koda ya buya a bayan fiffiken mikiya sai wani ya shiga ya faɗi magana mara kyau a kansa Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na ƙarshe yan uwa shine ɗaya daga cikin abin da zai jawo mana farin ciki da nutsuwa a cikin rayuwar mu shine daina saban Allah madaukakin sarki saban Allah madaukakin sarki yana haifar da bakin ciki da damuwa a cikin zukatan mutane duk lokacin da mutum ya kawarce wa sabo Allah madaukakin sarki yakan faranta masa rai ya haska kirjin sa Allah madaukakin sarki ya saka kirjin mu Allahumma izal islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wa ansur ibarak al muwahhidin wa hamizat ad-din ya rabb al alamin wa qumu ila salati yarhamukum Allah Thank you.